أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na almadabatun nabawiyya fi adab alhayat alyawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na 183 al-istizan inda dukhul al-ghurab dakhil al-manzil مثل ما يجب الاستئذان عند دخول المنزل يجب أيضا الاستئذان عند دخول الغرب داخل المنزل آه فعلى الجميع في المنزل أطفالا وخدما أن يرى أن يراءوا ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لن يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناه بعدهن طوافون عليكم بعدكم على بعد كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم والآية الكريمة توجه أنه لا يجوز للأطفال أن يدخلوا هجرة والديهم إلا بعد أن يستأذنوا للدخول لا سيما في هذه الأوقات الثلاثة وهذه الأوقات هي قبل صلاة الفجر عند وضع الثياب من الظهيرة بعد صلاة العشاء كما أخبرنا القرآن الكريم أيضا أنه يجب على من بلغوا الحلم منهم ألا يدخلوا الغرفة دون استئذان قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم وتستوقفنا هنا هذه الرواية التي تودي أنه لا يجوز دخول دخول دخول الغرف دون استئذان فعن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي فقال صلى الله عليه وسلم نعم قال رجل إني معها في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها فقال الرجل إني خادمها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها أتهب أن تراها أريانا قال لا قال صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليها وكما نرى في الحديث الشريف إذا كنا نريد أن آآ آآ نريد تجنب المواقف الحرجة السيئة يجب أن نستأذن قبل دخول الغرفة حتى وإن كان من يداخلها فرد من عائلتنا من بداخلها فرد من عائلتنا وأخيرا لا يجوز دخول المنزل والنظر إليها دون استئذان بل يجب الاستئذان قبل الدخول ودق الجرس أو الباب ثلاث مرات على الأكثر وألا نقف أمام الباب مباشرة كما يجب أن نعرف على أنفسنا بأسمائنا وأن أتار الاستئذان قبل الدخول إلى الغرف داخل المنزل وإذا ما راعينا هذه الأمور واتبعناها جيدا فسيتحسن لراز حياتنا ولن نشق على من نزورهم ولن نزعجهم والأهم من هذا كله هو الحصول على ثواب اتباع السنه mala ce neman izini idan za a shiga ɗaki bayan an nemi izini an shiga gida an gaya mana bayan za mu shiga gida dai sai mu sallama to bayan ka shiga gida kuma in za ka shiga ɗaki shi ma sai ka ƙara sallama ba a shiga direct na a ya an ji an ma izini an kayi sallama a ƙofar gida an ce bismillah shigo sai ka shiga gidansa sai kuma ka tsaya in shi mai gida ne ya buɗe labule ya shiga kai kuma sai ka tsaya ka tashi sai assalamu alaikum eh sai a ce ka shigo na ko kuma inda wani abu da za a ce ta sai ka ka dan yi shiru sai ka dan tsaya yawa yace kamar yadda neman izini wajen shiga gida ya zama wajibi akan musulmi to haka nan neman izini wajen shiga ɗaki ma ya zama wajibi ya zama dole akan mu gabaci ɗaya yara ne ƙanana ko kuma ma'aikata ne a gida mu kiyaye wannan ka'ida da Allah maɗaukacin sarki ya sa Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul nur yana cewa ya ku waɗanda kuka imani waɗanda hannayenku suka mallaka da ‘ya'yayenku waɗanda ba su girma ba idan za su shiga wajenku to su nemi izininku ji Allah su nemi izininku kada su dinga shiga wajenku kawai gaba gaɗi na? an san gaba gaɗi ko? a ɗiɗewan cewa wani malam ne gaba gaɗi an san gaba gaɗi to kada su ringa yin shi gaba gadi Allah madaukaki san shi yace a cikin waɗannan lokuta guda uku kafin sallar asuba da lokacin da kuke cire tufafu ku don hutawa bayan sallar azhar da kuma bayan sallar isha Allah yace waɗannan al'aura ce guda uku lokaci ne na hutawanku guda uku Allah ya cire yace to kowa wa zai shiga wajen ku to ya nemi izini amma bayan wannan lokacin Allah ya ce babu laifi a kai ta kai kawo a shiga a fita a shiga da fita ba tare da an nemi izini ba bayan waɗannan lokuta ya ce haka Allah yake bayyana muku ayoyin shi Allah shi ne masani mai hikima Allah shi ne ya san shi halitce ku ya san hikimar da ke cikin wannan wannan aya mai daraja tana bayyana mana cewa bai halatta ga yara ƙanana su ringa shiga ɗakunan iyayensu sai su nemi izi da haka yaro koya masa ake yi in za ka shigo ka ce assalamu alaikum in shigo sai a ce ka shigo ya ce musamman a waɗannan lokuta guda uku da alkur'ani ya bayyana shine kafin sallah asuba da kuma lokacin da ake hutawa bayan azahar da kuma bayan sallah isha kamar yadda alkur'ani ya ba da labarin cewa wa zama wajibi akan waɗanda zama ba su kai ba su balaga ba kada su ringa shiga wato ɗakunan iyayensu ba tare da izini ba a waɗanda suka balaga kai ba su shiga ɗakunan iyayensu ba tare da izini ba Allah ya ce cewa a cikin har wa yau suratul nur Allah ce idan yaranku ƙanana suka kai mafarki to su ma su ringa neman izini in za su shiga wajenku kamar yadda waɗanda suka gabace suka nemi izini haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa kuma Allah shi ne masani mai hikima to wani aya akwai hadisi wanda yake yake bayyana ta na nuna cewa ba daman ka ringa shiga ɗaki ba tare da izini ba an samu hadisi daga ɗaɗan ya sa yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi ce wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulallah yanzu baba ta ma zan shiga ɗakin ta sai na nemi izini sai manzon Allah ya ce eh ya ce eh sai ka nemi izini sai mutum ya ƙara cewa ah tare muke da ita ba a gida ina nufin ga ɗaki na ga ɗakin ta sai manzo Allah ya ce masa ka nemi izini in zaka shiga wajenta sai mutum ya kara cewa to ni nake ta mata hidima ya rasulullah kawo min ruwa kawo min na sai mutum ya ce ka nemi sai annabi sallallahu alaihi wasallam masa ka nemi izini dai in ta ce kawo ruwa ka je kara ka ce salamu alaikum ka dinga neman izini sai manzo Allah ya san masa tambaya ya ce ah kana son ka ga mahaifiyar ta ka tsirara ne sai mutum ya ce a'a sai manzo Allah ya ce to ka ringa neman izini in za ka shiga to kamar da zamu gani a cikin wannan hadisi mai daraja wato wanda yake koyar da mu wato kada mu mu hada wani waje wanda za mu shiga damuwa ko mu ga abin da ranmu ba zai so ba to haka nan lalle dole ne musulmi ya nemi izini idan zai shiga daki kai ko da waɗanda suke cikin ɗakin ‘yan uwansa ne manne ne yayu ne kowaye to bare iyaye shine mala yace daga ƙarshe duka wannan babi da muka karanta shine ya bada wato takaitawansa yace bai halarta mutum ya shiga gida ko ya leka gida ba tare da izini ba ya zama dole ya nemi izini kafin ya shiga gida ya danna ƙararrawa wato wadda take bakin kofa ya nemi izini tun daga bakin kofa sau uku kada ya wuce guda uku sana kada ya tsaya gadan-gadan yana kallon leka gidan mutane da an buɗe ya sai ya ga ciki a'a kai ya haka kamar yadda ya zama wajibi in an ce wane ne ya faɗi sunansa wanda za a gane shi kuma lalle kafin a shiga ɗaki a cikin gida shi ma sai an nemi izini ya ce idan muka kiyaye waɗannan ƙa'idoji muka bi su to lalle rayuwarmu za ta yi kyau kuma ba za mu kuntata wa kan wanda muke zuwa wajen su ziyara su ba za mu sa su cikin wannan yi ba na damuwa ya ce abin ma da ya fi shi ne wajen bin wannan to za mu samu ladan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine babba abin da ake nema wallahu a'lam sai ya cuci mutane ba kyau ka'ida na zamantakewar al'umma tunda Allah madaukacin sarki ya sa mutane suna da hanji kowa na da hanji a ciki na kuma yana dora abinci kuma wani lokaci hanjin na murɗewa na kuma lafiya ce mutum ya fitar da iska daga cikin jikinsa to yana daga cikin laduban musulunci idan kana cikin jama'a ka ji iska sai ka tashi a cikin jama'a sai ka bar cikin jama'a sai ka je wani waje in ma za ta yi kara kamar bom ne misali ba ka yi kayanka na na nufin ka gaba ka cutar da mutane ba da sa musu wari cewa yanzu za a yi tunda za a rasa waye ya yi bari ka yi wannan ba daidai ba ne idan mutum na bacci ne shi kenan shi kuma wannan bai da wani hukunci daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idon nan shine mabudi na na na dubura idan ido ya kulle to dubura sai ta bude wannan shi yasa kaji an ce idan mutum yayi bacci sai ya sake alwala saboda bai san yin ya faruwa ba zai sani ba wanda yake bacci yake sanin me ke faruwa kawai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana bacci daidai yake da yana farke eh shago ma idan arfe yake idan arfe yake idan arfe yake ba kuma an bude an yi shi ne kawai a bude a shiga ba akwai inda an rufe shi don a sha'isi ne na kaman kasuwa ce kawai an rufe shi don AC ya zauna ne ai an gane ba wajen neman izini ba ne za ka buɗe ne ka shiga in haka ne shi wannan shiga za ka yi amma idan kancin mutum ne sake labule na don za ka shiga sai ka nemi izini Allah sa an gane wannan akwai wuraren da kawai an rufe su ne don ana son AC kada ya ringa fita na yawa shi wannan kowa ma buɗe a yake akwai makoma ma da ba sai ka taɓa ta ba na da ka zo ka tsaya ma da kanta ta zamani sai ta buɗe ma ta ke nan shiga ake yi daidai ke da kasuwa amma in ya zan ɗakin mutum ne ko wani ofishinsa ne to lallai sai ka yi sallama ba a shiga ofishin mutum sai da izini a ni a kan ashura na yi ba a kai shi a wannan zan muku da shi a kai shi a yi na wane a o to wato shi'a kai tun zamanin annabi musa take nan ka ji wannan wannan ai ta daɗe a duniya ai duk wahalar da aka ba annabi musa da shi'a ne wannan gobar ba da kaza wani isra'ila suna duk magana ɗaya ce ai asalin asalin abin wani kwantaccen munafurci ne don don a wargaza musulmi a hana su bin hanyar da Allah yake so su bi amma ana fitowa da abin da duk abinka kuma sai ka saurara dole sai ka tausaya misali in aka ce ma ana san ahalul baiti waye baya san ahalul baiti wani musulmi ne baya san ahalul baiti na an aka ce ma ana neman wa na na fadima yanci waye baya san yancin na na fadima in ana ce ma ana san sayyidina ali wani musulmi ne baya san sayyidina ali hasan da usainin nan manzon Allah hadisi inganta cewa ya ce sayyida shabari ahal janna ya ce su ne shugabannin samari yan aljanna a duniya wanda musulmi bai san hasan bai san husain na kaga duka babu in je musulmin gaskiya ne sama sai abin ya zama wani iri ta yadda za a sa ka gaba da sahabban manzon Allah wanda ya ce yana shi'a fa kun san matsayin sai na abokan aure shi kun san matsayin sai na umar aure shi kun san sai matsayin sai na aisha radiyallahu anha sayyidatu na aisha radiyallahu anha aure shi ba ku ce mun eh ku a ba ai duk ba ma musulmai bane duk wani dan shi'a bai dauki sayyidina abubakar musulmi ba ka ga kowa wannan na to duk wani dan shi'a bai yadda sayyidina umar musulmi bane yanzu a nan masalaci akwai wanda bai yadda sayyidina abubakar musulmi bane na akwai wanda bai da sayi dina umar musulmi wani idan baka yi da sayi dina abubakar musulmi wani ka kare ta ba alkurani domin allah da kanshi ya gaya mana sayi dina abubakar musulmi duk duniya ba wanda ya taba sabani a kan hijirar manzon allah cewa da wa ka tafi wani yana cewa an samu kokonto an ce ba daga abubakar suka tafi ba da wani ne ko wani ya taba jin wannan karatu duk duniya koya da su biyu suka tafi Allah ya samu biyu mutum biyu kuma Allah madaukakin sarki da ayar alqur'ani cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wannan aya ce ta qur'ani idh huma fil gar Allah ya ce lokacin da su biyu da suke cikin goban dutse izai ya kone da sahibi lokacin da yake ga abokinsa Allah ta hazan karka yi baki ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu wannan karka bibi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi magana akan sayyida Abubakar a aljannan ma shi dan daban ne dan daban akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada directive a rufe duk kofofin masallaci da an bude kofofin anguwanni ko an ya fito anguwan su da kofa a shigo yace duk an rufe kofofin nan amma a bar ta Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai duk wani wanda ya mana wani abin kirki a musulunci mun taka masa mun biya shi yace sai Abubakar Allah kare zai biya shi sallallahu alaihi wasallam manaƙib na abubakar in kana karantawa abubuwan da manzo Allah ta zai faɗa a kai shi za ka gane lalle an wata hanya ce ake sa mutane wata wani kusan wani addini ne ake sa mutane amma a fakaice domin in ba a fake da musulunci mutane ba za su yi ba in ba a face da alil bai to ba za a yarda ba shi yasa ake yaudarar mutane waɗanda ko karatu mutum ya a ciki za ka tarar da wani karatu ne za su ne shi su kaɗai wasu adusai ne su kaɗai suka tsago su eh nasu ne hadisansu dama su ba su yarda da bukhari ba ba su yarda da muslim na yau suna da nasu hadisan irin hadisan da yake cewa yake cewa in kai sallah akan kasan karbala za a baka sallah kayi sallah tare da annabi mursali kamar dubu ɗari za a baka ladan shi yasa suke iba suke sa goshi akai ai ba haka ba hadisai suna nan da jim kasar karbala ta fi kowace kasa tsarki eh abubuwa da yawa za ka a takaice ne ba ba maganar wannan zamanin wannan zamanin wannan munafukan zamanin suka fito ta wannan hanyar da mun kowane zamani akwai yadda suke fitowa eh mahusa to kasan kunan mun yi karatu cewa mutum haka da mutum yana da hala ka dinga dubansa in yana layar da kana ce mar kafiri yana da hatsari amma mai aiki irin kaza kafiri ne za ta faɗa ka gaya kowa duk wanda ya kare ta ƙur'ani da gangan kafiri ne mutum ya shiga kuma shi ya jiyo na? a kun gane amma kalli mutum hakan kare shi ne ake kiyayewa saboda huruma ta la'ilaha illallah jiya na kira shi labar akwai yaro da za a yi wa aiki a asibiti ran gobe gobe ne ko jini yau ne ko Allah ya sa ya sa Allah ya ba shi lafiya akwai mala ya ushi ma yana bana addu'a bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya da shi da iyalai shi waɗanda ba su da lafiya mun san su mun san su Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya ba mu lafiya eh mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اشفهم واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفهم واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفهم واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفهم وانت الشافي واكفهم وانت الكافي وعافهم وانت المعافي اللهم اشفهم وانت الشافي واكفهم وانت الكافي وعافهم وانت العافي اللهم اشفه وانت الشافي وكفيه وانت الكافي وعافيه وانت المعافي سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين